أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعين السلام عليكم yau za mu tashi a zama na biyu a babi mai suna babul ma'arifati wan nakirati na'am wal ismu darbani fa darbun nakira wal akharu al ma'rifatu al mushtahira fa kullu ma dhubba alayhi tadkhulu fa innahu munakkarun ya rajulu نحو غلام وكتاب وطبق كقولهم رب غلام لي أبق وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وزلجنا وآلة التعريف ألف من يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى يدرج فقط باب المعرفة والنكرة wannan babi ne na ma'arifa da kuma nakira menene ma'arifa menene nakira nakira da ma'arifa dukkaninsu ismai ne shi duk ismin da aka sa masa al shine ya zama ma'arifa ya zama ismul ma'arifa in kuma ismin da babu al din shine maza ismi na nakira na'am yace wal ismu darbani yace suna darbani ay nau'ani suna yana da nau'i guda biyu. Fadarbun na kira, nau'i na farko shi ne na kira. Wal'akharul ma'arifatu, nau'i na ƙarshe shi ne maza, al-ma'arifatu shi ne al-ma'arifa, al-mustahira wacce ta shahara, ita ma'arifa kenan. Fa kullu ma rubba alaihi ta dukkanin kalmar da rubba take shiga a cikinsa fa'innahu munakkarun a wata nusa kuma fa'innahu nakiratun ko to ita wannan kalma ɗin nakira ce ya rajulu ya kai mutum a nan so ya ce kullu ismin ko tadkhulu alaihi rubba fa huwa nakira dukkanin sunan da rubba take shiga a cikin sa so wannan suna din nakira ne ko wannan ismi din so sai ya kawo misali yace nahawu gulamin wa kitabin wa qabaq kamar kace gulamin rubba gulamin ko wa kitabin rubba gula aw rubba kitabin wa tabaq rubba tabaq ko rubba rajulin ko to duk kalman da rubba take shiga cikin sa su wannan ismi ne ka qaulihim kamar su ce rubba gulamin ko li abaq kamar su ce kamar da yawa yaro na ya gudu wa ma ada zalika fa hawa ma'rifa ay ma fi wal mazkur bil misal banda abinda muka ambata na misalai fahuwa ma'arifa so wannan shi ake kira da ga ma'arifa shi ma zai kawo misali ma'arifa ɗin kun ga kitabin gulamin babaƙin kaga babu ma'arifa ko babu al in an saka al a kitab me zai zama zai zama al-kitab ko kaga al-gulam amma in an cire al ya zama gulam ko to wa ma ada zalika fa hawa ma'rifa banda abinda aka ambata dinnan to shine ma'rifa لا يمتري فيه صحيح المعرفة الصحيح المعرفة wanda yake da lafiyayyar fahimta la yamtari fihi ba zai yi kokonto ko shakku game da wannan zance ba eh yace misaluhu daru wa zaidun wa ana wa za wa tilka wallazi wa zulgina yace misalinta shine addaru kaga addaru in an cire al din nan fa zai zama daru ko kaga daru gida amma in an sa addaru fa ya zama wannan gidan kenan ya fito a bayyane kenan wa zaidun da zaidu kaga addaru anan mene almuhalla bi al shi kuma zaid ba anan ismi ne na me al ismul alam ba ko shi kuma wa ala shi kuma me ana shi yana cikin al ismu damir ko eh shi damiri ne wa za ko wazafa ismul ishara ko watilka shi ko me za da tilka duka ismul ishara ba sai kuma allazi ismul mausul ko wa zulgina da idafa eh dukkan wa'annan ismai ne kamar yadda mun bayyana a baya ko? Eh, wa alatu ta'arifi alfa man yurid ta'arifa kabdi mubhamin qala kabid wa alatu ta'arifi ala idan suna idan suna ana so a maida ta ma'arifa ko to ita ce alfa faman yurid ko ta'rifa kabdin idan kana so ka mai da kabdu ta'rifi mubhamin wanda ya boye so qala al-kabid kace qala al-kabid kace al-kabid aga kabid aga ai suna ne wanda na kira ba amma in ka ce al-kabid ba al-kabid kaga ya fito an san shi wannan kabir da so almuhim a wannan babi in suna an sa masa al ya zama ma'arifa ya zama ismul ma'arifa in kuma ba sa masa al ba ya zama ismun nakira ba shi ne kawai وقال قوم إنها اللام فقط wasu suka ce lamun ce kaɗai ma'arifa zancen waye kenan zancen sibawai da da al'imam khalil bin ahmad al-farahidi suka ce iz aliful wasli domin alifin wasul ɗin nan mata yi durat sakat duk sanda aka darje da zance faɗuwa ta take ita alifin tawassulin nan duk inda aka darje da zance faɗuwa take yi aga kamar ka ce washen aga yi an darje da zarce ba aga nan duka su ma sun ɓace والشمس والطور والقمر kaga daga walƙamar fa kaga kaga wawun da lamun ne kawai suka fito amma wannan alifun din nan ta ɓoye ko amma wannan dai magana ne nasu amma sauran malamai sun tafi akan har wannan alifun ɗin ita ma ai an rubuta ta kuma in an dawo layin tajwidi kamar ka ce aga al muna da lamun shamsiya da lamun kamariya aga ashamsu abdur kaga duk wanda ba sa bayyane su ne shamsiya ko su kuma lamun kamariya kaga ai al tana fitowa alƙamar kaga al kaga ta fito to wai ne zancen su ne da nasiba wai da alkhalil sai kuma babu ismatil af'ali babin kasuwan fi'ilai wa in aradta ismatal af'ali liyanjali anka sadal ishkali فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع وكل ما يسلب فيه أمس فإنه ماض بدون لبس وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه يتي وإن أردت قسمة الأفعال إذا كسو ككركس في إليه لينجلي عن خفض الإشكال لصدى دومين دادا الإشكال ركتي ينجلي عنك takuranye daga gare ka ya ce fahaya talasu malahun na rabiu ya ce su uku ne ba su da na hudu mazin wa fi'ilul amri wal mudari'u su ne fi'ilu mazin da fi'ilul amri wal mudari'u da kuma fi'ilul mudari su ne na su ne guda uku wanda malahun rabiu babu na hudunsu wa kullu ma yasluhu fihi amsi dukkanin dukkanin kalmar da amsi take dacewa a cikinsa fa innahu madin biduni lafsi to wannan a fi'il madi ne biduni lafsi ba tare da rikitarwa ba eh wa hukmuhu hukuncinsa fathul akhiri minhu shine yi wa ƙarshen kalma fataha ko ka qaulihim kamar su ce sara wa bana ko kaga kala ya ce kaga kala ma ne ko to ƙarshen kalma fataha shine maza fili na mazi ko a nan da yake amsi dukkan abin da amsi take shiga da ciki so fili ne ko amma a nan gaskiya ba 100% ba kaga kamar irin su ta'ul ta'ul mu'annas din nan ko ta irin su laisat din nan su da khalaf su laisa laisat lafti din nan to kaga su wannan wannan tawul din tawul fa'il din nan ita 100% ce amma amsi din nan ba 100% ba wani lokaci ba ta kasancewa fi'il ka qawlihim sara wa bana anhu kamar su ce sara wa bana anhu aga sara da bana kaga fili ne mawdi عنه كيف والأمر مبني على السكون مثاله اهذر سبقة المقبول wal amru shi kuma fi'il amr mabniyun ala sukuni ana gina sa ne akan sukuni yace misaluhu ihzar sabqatal magbudi misalin sa kan tsoron cinikin wanda aka kwara eh kaji tsoron cinikin wanda aka kwara wa in talahu alifun wa lamu idan alifun da lamun suke biye da shi to fa faksir wa qul liyaqdamil gulami a wata nuska liyaqdumil ko liyaqdumil gulami faksir to kai masa kasra wa qul kace liyaqdumil gulami aw liyaqdamil gulami wa qul kace liyaq liyaqumil gulami kai lalle fa yaro ya tashi wa hazif huruf al-illati al-mashhura wa hazif kai hazafin حروف العلة المشهورة حروف العلة وندا أكا بينا وندا سكا شهرة حيث أتت من فعلها مذكورة وندا حيث أتت من فعلها مذكورة a yayin da ta zo a fi'ilin da muka ambata min awwalin aw wasadin aw akhirin shin wannan fi'ilin ya zo ne daga farko harafi ko tsakiyar harafi ko ƙarshen harafi idza gadauta amiran li akiri a yayin da ya zo a ƙarshe تقول عد وقل ودار عمري وأمل يا رب العالمين شكرا تقول كبرك شيء أنا منا بياني لي جمدا في الأمر با إيه في الأمر كبرك شيء عد وقل ودار عمري وأمل لرب العالمين وأمل إئمل لرب العالمين شكرا su haka dukan su kaga fil amri ne shi mabniun ala sukuni abadan kenan eh imma lafzan da yace da yace wa'mal li rabbil alamin shukra inna imal shi ne misalin amma jirabbil alamin shukura ɗin tatmiul baiti ne cikon waka ne wa in amarta min sa'a wa min gada fa askid al harf al akhira abada wa in amarta idan kai umarni idan ka bada umarni da irin su sa'a da gada fa askidil harfal akira abada zaka cire harafi na ƙarshen har abada aga sa'a wannan yawun din yawun harful illa ce gada alifun harful illa ne to zaka cire wannan alhuruful illa din idan ya zo idan kana so ka ba da umarni na fi'il amri kenan sai ce me kamar ka ce taqulu ya zaidugdu fi yawmil ahad was'a ila alkhairati laqitar rashad aw liyaqitar rashad yace ya zaidu ugdu fi yawmil ahad ya kai zaidu kai sammako a ranar lahadi was'a ilal khairati sannan ka tafi zuwa ga ayyuka na alkhairi laqitar rashad Allah ya sa ka haɗu da shiriya wannan kuma addu'a ce kaga ugdu amma in ka ce ugdu in ka sa wawu din nan kaga a harfu illa ta shiga to haka kaga wasa kaga in ka ce wasa wannan yawon din a harfu illa ce to in haka in zaka yi umarni zaka cire alharfu illa din wa hakaza qawluka firmi min rama faqis ala dhalika fi mastabhama wa hakaza qawluka haka nan kuma haka nan ka ce firmi min rama firmi daga rama aga rama ka jefi abu ko ya zo a alkurani ko walakin Allah rama to wannan yawon ɗin nan za ka yi sukodinsa za ka cire shi idan za ka ba da umarni firmi kaga ba firmi ba faqis ala zalika fi mastabhama ka bi sahu akan abin da aka rufe sai ya ce wal amru man khafa khafil azaba wa min ajada ajiji jawaba cewal amuru ya ce idan fi'lu amur idan kana so ka bada umarni aga khafa khafa ya ji tsoro ko to ka ce khafil azaba sai ka yi sukuɗin wannan alifin ɗin nan na ha wannan alifin nan sai ka cire shi zai zama khif ko khafi kamar ka ce khafil azaba kaifa ka ji tsoron azaba wa min ajada shi kuma daga ajada sai ka cire shi ma alifin din nan ya zama maza ya zama ajidil jawaba ajidil jawaba wa in yakun amruka lil muannasi idan umarninka na mace ne faƙullaha ka ce da ita hafi rijalar abasi ki ji tsoron namiji mai wasa gaye ɗan ƙarya kenan ka ji fatin lokacin nan ma akwai irin wannan kenan wanda zai zo ya ce miki in ba ke sai rijiya da sauransu kuma alhali ga can 'yan matansa da yawa so kun ga anan anan in a mace ne ba a cire harafi na illa ɗin amma in namiji ne ana cirewa kaga a namiji kaga ul kaga ugudu amma asali fa ugudu ko daga gada gada ya gudu ko amma kaga kul kace kul kace ka amma in a mace ne fa kuli ko uli ko ya zo a alqur'ani inda Allah yake cewa sai da Maryam ko fakuli washrabi inda Allah ya zo da shi a suratu Maryam fakuli washrabi wa qarri aina go irin su faquli inni nadartu kaga fakuli kaga wannan yawun din nan an zo da ita dalili kuwa kamar irin ta khafi din nan ce irin su washrabi ki shako rabi ga yawon ya zo kuma alhali su a harfin illa ne amma in a namiji ne fa za a ce fakul go fakul washirab so haka a nan za mu tsaya Allah ya taimake mu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله gobe sai mu tashi a babul fi'il mudari na'am